من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أصبر بقوي قوة جماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الشكرة دبو دايا da 438 daidai da hudu ga watan Fabrairu shekarar miladiya ta da goma sha bakwai wannan shine kaset na casa'in daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin iqtida'us siratul mustaqim yana karantar da mu ne akidar musulunci dangane da alwala'u walbara ibn taymiya yana kawo mana ka'idoji daga ayoyin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu da fassarar malaman farko dangane da yadda ya kamata musulmi ya gujewa al'adu da tafarki da tsari da tunani irin na kafirai sawa'un waɗannan kafirai zuriyar ne maguzawa ko ka kafirai ne masu littafi irin yahud da nasara Allah ya saka mashi alkhairi ibn taymiya bai gushe ba yana mana karatu akan wato mu'amala da kabari abinda ya tabbata da wanda ya halasta da wanda yake sunna da kuma abinda bai tabbata ba da wanda yake a matsayin maguzanci ko ainihin barna ko koyi da kafirai a cikin hulɗa da alaƙan musulmi da kabari za mu tashi a inda yake cewa ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة da mutum zai kirdaji ya je ya yi addu'a ya nufaci yin addu'a inda sanamin a wajen wani gunki au salibin ko a inda aka aje wani cross au kanisatin ko a cikin wata coci yarjul ijabata biddu'a fi tilkal buqa yana yin addu'a ne kuma a wannan wajen da fatar Allah ya karɓa, lakana haza min al'aza'ib, to da wannan ya zama ɗaya daga cikin manyan laifuffuka, musulmi ya shiga cikin coci ko ya tsaya a gaban cross ko ya nufaci wani gunki da addu'a, yana tunanin cewa yin hakan wani aiki ne na musamman a addu'a cikin addininsa babu shakka wannan mummunan laifi. Bal lau da baitan kai in ma da a ce wani gida ne ma ba coci ko cross ko gunki ba ya nufaci wani gida au hanutan fi suq ko wani shago hanut shine shago ko rumfa a cikin wata kasuwa au ba'da awamidi at-turqat ko kuma wasu ginshikai awamid jam'u amud ne al-amud ko kuma abin nan jam'in al'amud wato shine dirka ko ginshiki ko wani abu makamancin haka fila wanda take kan wata hanya ko makamancin abu irin wannan da mutum zai nufaci wani abu irin haka ya du'owa indaha ya je addu'a a cikin wani gida da tunanin wannan gidan wani wuri na addu'a na musamman ko wani shago a kasuwa ko wata ginshiki ko dirka akan hanya يرجو العبادة عند بدعاء عندها لكان هذا من المنكرات المحرمة yin hakan shi ma munkari ne abin kyama zuwa wani shago ko wani gida ko wata rumfar kasuwa da tunanin cewa yin addu'a a wurin yana da falala ta musamman babu shakka akan shi ma ainihin wato kuskure ne ba daidai bane malam yace id laysa lid-du'a inda hafadlun don kuwa babu wata falala da za a samu don an yi addu'a irin waɗannan wuraren faƙasdul ƙuburi liddu'a'i indaha ƙarƙashin haka nufata ƙabarbura da yin addu'a a wurin ƙabarin min hazal babi yana cikin irin waɗannan abubuwan bal huwa ashaddu min ba'di kai zuwa kabari ma a yi addu'a ya fi tsananin laifi fiye da wasu daga cikin waɗannan misalan da aka buga لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجد saboda su kabarbura annabi alayhi salatu wassalam yayi hani game da mai da su wurin ibada wattikhadha aidan yayi hani game da mai da su wurin da za a dinga kai ma ziyara a lokuta na musamman wa anis salati indaha kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da yin sallah a kabari din bi khilafi kathirin min hadhihi almawadi' sabanin mafi yawa daga cikin wuraren nan shagon kasuwa gida kan hanya ko wani abu makamancin haka su ba a samu irin waɗannan hani masu ƙarfi game da mu'amalantar su koyin ibada a wajen ba wa ma yarwihi ba'dun nas min annahu qala abinda wasu mutane suke ruwaitowa cewa wai annabi wai ya ce idza tahayyartum fil umuri idan kuka shiga dimuwa game da al'amarinku fasta'inu bi ahli al-quburi to ku je ku binciki ku tambayi waɗanda suke cikin kabari idan wata matsala ta taso kuka rasa yadda za ku yi da ita to sai ku tashi wai ku je makabarta mutanen ku da suke kwance a cikin kabari sai ku je ku gaya musu cewa muna da matsala kaza za a wayi gari za ku mafarki da su ko kuma ku ji ana muku magana ko ai muku ilhamar cewa ga waraka game da wannan matsala wani hawi haza mala ya ce da irin wannan fahuwa kalamun maudu'un magana ce ƙirƙirarriya makzubun ƙarya ce ƙarara bittifaƙil ulama'i malamai sun haɗa akan haka wannan hadisin ko isnadi bayi da shi malam rabi' ibn hadi doktor rabi' ibn hadi al-madkhali yace ya bincika wannan hadisin a cikin littafin da yayi tahqiqin qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila na ibn taymiya a can ma ibn taymiya yayi magana kwatan kwacin wannan wannan professor rabi' ibn hadi umair al-madkhali Allah ya kara mishi lafiya sai yace ya bincika wannan hadisin gaba ɗaya a littafan da ake tsammanin samun hadisai ma na ƙarya babu shi ma'ana irin su mawdu'at na ibn jauzi a tazkira fil mawdu'at na wani nan ga sunan kala daban-daban bai samu ba sai daga baya ya samu a cikin littafin kashful khafa littafin kashful kafa na isma'il al-ijluni kashful kafa wa muzil al-albas amma ishtahara min al-ahadisi ala alsinatin na littafi ne mujalladi biyu malamin da ya shi ya rayu a karni na ainihin goma ne zuwa na sha ɗaya a ya rasu a hijiyar da shekarar dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da biyu karni na sha biyu kenan tsakiyar karni na sha biyu kamar shekara ɗari biyu da saba'in da shida kenan a yanzu insha Allah babban malami ne mutumin ƙasar yaman yana da ilimin hadisi da fiƙihu da nahawu da la da sauran ilmomi ya rubuta littafin ne yana bayani akan hadisai wanda suka shahara al-hasana fi mashtahara alal alsina na al-imam abin sahawi to irin shi ne yayi wannan littafin sai malam yace a cikin nan ne kawai ya samu ya samu ainihin wato cewa Isma'il al-Ajluni yayi ishara akan cewa hadisin yana cikin littafin Kitabul Arba'ina na Kamal Basha na Ibnu Kamal Basha ibnu kamal basha kuma wani malami da ya rayu a karni na goma ya rasu hijar shekara 940 shine kawai kawo hadisi a matsayin kawai hadisi wanda ba ko ba malama hadisi bane irin da yadda kowa yake zuwa ne ya ce shi ma bari ya littafin hadisi dan karami haka a dai da shi a cikin harka irin wannan littafin ne daka hadisi ne da ba shi da asali kwata kwata a cikin musulunci ina fata mun gane wannan malam yace wallazi yubayyinu zalika umurun daga cikin abin da ke bayyana maka cewa wannan hadisi ba shi da asali bayan kasancewa an nemi isnadi ba a samu ba an nemi wanda ya fitar ba a samu ba daga ci kuma akwai ƙarin bayani ahaduha abu na farko annahu qad tabayyana anna al-illata allati naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama li ajliha an salati indaha inma huwa li alla tuttakhadha dhari'a ila nau'in min shirki ya bayyana cewa asalin dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yin sallah a wajen kabari shine saboda kar yin sallah a wajen kabarin ya zama dalilin da za a fara yin wani nau'i daga cikin nau'o'in shirka a kabari bil uqufi alaiha kamar mutum ya zo ya zauna a wajen kabari ya ta ibada wa ta'alluqil qulubi biha kama a samu an wayi gari zukata sun makalkale makabari ragabatan wa rahaba suna fatan samun alkhairi da kabarin kuma suna jin tsoro na kada kabarin ya cutar da su wannan shine ɗaya daga cikin asalin illa da ta aka hana bauta a kabari wa min al-ma'lumi أن المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة cewa almuttar abu ne sananne cewa duk mutumin da ya shiga cikin kunci ya shiga cikin tsananin bukata wanda kuma qad nazalat bihi nazila wani bala'i ya riga ya auko mishi fa yad'u yana addu'a ne listijlabi khairin dan neman alkhairi khalistisqa kama addu'ar Allah ya shayar da mutane ruwa aw lidaf'i sharrin ko kuma yana addu'a ne don neman a tunkuɗe mai sharrin da ya faɗa mushi, kalistin sari, kamar neman taimako a wurin Allah ya fitar da shi daga wani ƙuncin da yake ciki, haluhu, irin wannan mutumin yanayin shi, fifti tanihi bil ƙuburi, irin halin da zai samu kanshi wajen fitinuwa da ƙaburbura, idara jal ijabata indaha, matuƙar ya sa ran. samun bukatar shi a kabarin a azamu to halin shi ya fi girman bala'i min hali man yu'addil farda indaha fi halil afiya bala'in da yake ciki ya fi bala'in mutumin da zai je ya sallar farilla a kusa da kabari alhalin lafiyar shi ma'ana wanda zai je ya sallah a kabari lafiyar shi lau baya cikin wani kunci aka ce kayyayi to in an hana wannan min babu aula a hana mutumin da ya riga ya shiga cikin rudani ya shiga cikin bala'i da fitina yana neman mafita yana neman mafaka wannan a bisa al'adan mutane yana cikin yanayin da komeye ma zai iya yi musamman a irin yanzu da muke rayuwa mutane suka shiga cikin wannan kuncin maimakon a lokacin ne Allah yake cewa su roƙe shi zai amsa musu amma yujibul mutarra idza da'ahu wa ya su a ilahun ma'allah Allah shi ne wanda yake amsa mabukaci da ya shiga kunci idan ya kira Allah kuma Allah ya yaye bakin cikin da ake ciki babu wani Allah banda Allah Ubangiji haka Allah ya faɗa haka ayoyi suka nuna da dama cewa da hadisai waɗanda maza su yasu ya ishara kan cewa Allah yana amsa bukatar mutumin da yake cikin ittirari shi sa daga cikin tabi'ai akwai alƙama alƙama mujabu da'awa ne har ma har mahaifiyar shi tana tana tana mishi ainihin kashidi cewa to ka dinga bi a hankali fa kada in wani ya maka mugun abu kai Allah isa saboda in yi addu'a kamar yankan wuka ce alqama karanta littafin mujabud da'awa na ibnu abid dunya a cikin majmu'atu kutubi to amma alqama idan aka zo aka ce alga ta malan na shiga cikin kunci kamar addu'a sai ce ka je kai da kanka a yanzu kai kafi cancanta Allah ya amsa maka sanda da kake cikin kunci to in kai addu'ar da kanka Allah ya fi saurin karbawa karanta littafin adda'u waddawa na ibnu na ibnu qayyim ya maganganu akan waɗannan masail din to amma za ga mutane a ɗabi'ar su mutum shiga cikin kunci wani ma ya fi neman ya sako sai ya ce shi ko me ma zai ya tuba ba ga mutanen mu suke ba sai mutum ya ce a shi ko boka ne ma musamman mata ita ko boka ne a kai ta gumboka daga baya ta tuba in aka ce za a yi mata kishiya ganga-ganga buki ya taso ba taso da ya kwanta ta roƙon Allah ya sa ya zama alkhairi ko sai ta je gun kawata ta ce ni ba kin ji kin ji kaza kaza kaza amma wallahi sai inda karfi na ya kare ni yanzu ko ko gobe da nisa ne kawai a kai ni gurin shi to a mutane da suke da irin wannan halin cewa in suka shiga cikin ittirari suna rasa hankalinsu da basirarsu har su dinga yin abin da bai dace ba ko to in ya zama wanda ke cikin hankalin shi da basirar shi aka ce kada ya yi sallah a kabari to fa min babu aula a ce wanda a ɗabi'ance baya cikin hankalin shi da basirar shi saboda kuncin da yake ciki ko shi ya fi cancanta da kai sallah a kabari shine abin da yake cewa shi ya fi cancanta saboda zari'a yayi barna ta fi yawa fiye da wancan Allah sa mun gane wannan malai ya ci gaba da cewa a la takadu qulubuhum taftatinu bidhalika illa qalilan dan su masu lafiyan a fa inna aktharal musallina fi halil afiya da dama daga cikin masu sallah wanda suke halin lafiya la takadu qulubuhum tuftatanu bidhalika illa qalila zuciyoyinsu ba sa fitinuwa da wannan ainihin bala'i sai dan kadan amma da'unal muttarruna amma masu roko wanda suke cikin kunci fa fitnatuhum bidhalika azimatun jiddan fitinar da suke ciki dangane da haka to tana da girma kwarai fa idza kanatil mafsada wal fitnatu allati li ajaliha nuhiya anis salati muhaqqaqa fi hali haula'i idan ya zama wato fitina da bala'in barnar da ake gujewa wanda dan sanadinta ne aka hana sallah a kabari ta zama tana da tabbas game da waɗancan wato waɗanda suke cikin itirari kana nahayuhum an zalika aukada wa aukada hana su da aka yi wanda yake cikin itirar aka hana shi zuwa kabari to hanin ya fi tsanani ya fi tsanani a wajen to wa hadha wadihul liman faquha fi dinillahi duk wanda ya fahimci addinin Allah zai fahimci wannan a fili yake wa tabayyana lahu kuma zai gane cewa ma ja'at bihi al-hanifiyya min ad-din al-khalis mutumin da ya riga ya san cewa wato abinda addinin musulunci tsayayye ya zo da shi min addinin khalis na addini wanda yake tatacce wa ilmi kamali sunnati imamil muttaqin wa alima kamala sunnati imamil muttaqin mutumin da ya san cikar sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jagora masu jin tsoron Allah fi tajridit tauhidi sunna manzo Allah wajen tsarkake tauhidi wa nafi shirki bi kulli tariqin ya san ainihin sunnar manzala sallama wajen kokarinta na kare shirka daga barin musulmi ta kowane yanki wanda da ya san haka to zai gane cewa wannan afili yake mana wanda ya san addinin Allah wanda ya san yadda addinin musulunci yake kokarin janye mutane daga barin shirka wanda ya san yadda sunna ta kai matuka wajen tace tauhidi da kore shirka to ya san cewa wannan abu ne a fili cewa mene cewa tun da aka hana wanda yake lafiya lauyin sallah a kabari to ya fi dacewa a hana wanda yake cikin bukatar da a yanayin dan adam in yana cikin bukata ya fi kusa da yayi barna fiye da in yana cikin lafiyar sa asali abu na biyu anna qasd al-qubur lid-du'a indaha wa raja'i al-ijabati bid-du'a hunaka raja'un aktharu min raja'iha bid-du'a fi ghairi dhalika al-mawtin amrun lam yashra'ahu Allah wala rasuluhu yace nufata kabari da addu'a da tunanin cewa za a samu amsa ta wannan addu'a idan an yi a kabari da kuma sa ran cewa yin addu'a a kabarin yafi yin addu'a a wani waje daban falala amrun wani al'amari ne wanda lam yashra'ahu Allah wala rasuluhu Allah subhanahu wata'ala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shar'anta wannan ba wala fa'alahu ahadun min as-sahabati wala tabi'in ko ba a taba samun wani a cikin sahabbai ko tabi'ai yana aikata irin haka ba wala immatul muslimina ba a taba samun wani daga cikin imaman musulunci yana aikata irin wannan addinin ba wala zakarahu ahadun min al-ulama'i wala salihin al-mutaqaddimina ba a taba samun wani daga cikin malamai da bayin Allah nagari daga cikin sahabbai da tabi'ai ya faɗa haka ba bal yadda ma abun yake aktharu ma yunqalu min zalika an ba'd al mutaakhirina ba'd al mi'at thaniya mafi yawan abin da aka cirato daga irin wannan mustahabbanci ko nuna yin ibada a kabari addini ne ya zo ne daga malaman baya waɗanda suka rayu bayan shekara 200 farkon musulunci amma waɗannan shekaru na farkon musulunci zamanin sabai da tabi'ai da na bayansu sam babu wannan a cikin addini ba wani sahabi ba wani tabi'i ko limamin musulunci irin su maliku su auza'i su sufyan sauri su ahmad ibnu hanbali su shafi'i su abu hanifa da makamantansu su hammadu dan zaid su shu'ba duk waɗannan limaman da ire-iren su da suka rayu a wannan farkon musuluncin ba a taba jin wani daga cikin su ya bada fatawa ko ya maida haka addini ba kuma gashi suna raye a tsakankanin kaburburan da ke da daraja tun daga kan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da na sahabbai da na malaman su cikin tabi'ai da na malaman su cikin sahabbai da makamantar su duk suna raye a tsakankanin waɗannan kaburbura amma ba taba samun wani a cikin su ya je wani kabari dan wata bukata ko wata fitina ko wata matsala ba kuma sun rayu cikin fitintunan kaga wannan yana cewa gaba ɗaya ba addinin musulman farko bane ke Allah ya tsare mu mallai ya ci gaba da cewa wa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kaga sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wa radiyallahu anhum kad ujdibu marrat sun samu ainihin fari rashin ruwa sau da yawa ba sau daya ba ba sau biyu ba an taba musu rashin ruwa fari da yunwa wadahamathum nawaibu ghairu zalika kuma an samu wasu bala'o'i nawa'ib ita ce wato daga annauba wani bala'in da zai auko bayan shi kuma wani ya auko an samu nawa'ibu dahamatum ta darkake su tun daga fitintunu na yaƙi fitintunu na tsoro na yunwa na ainihin annoba ai ta mutuwa ai ta rashin lafiya na amai da gudawa da kwalara duk an yi waɗannan a zamanin sahabbai an yi zamanin sayyidina Umar an yi zamanin sayyidina Ali an yi zamanin daulolin Banu Umayya akwai sauran sahabbai a duniya an kawo musu farmaki sun yi fitintunu tsakankanin su an yi rashin abinci zamanin sayyidina Umar an yi bakan yunwa duka an yi waɗannan bala'o'i an yi zazzabi an yi masassara babu abin da bai ba fa halla ja'u fastaqaw wastaghasu inda kabarin nabi sallallahu alaihi wasallama yo me ya hana a Madina inda wannan abin addini ne sai su zo kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai su zo su nemi Allah ya shayar da su ruwa su nemi taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya taimaka musu a shayar da su ruwa a Madina ne ga Sayyidina Umar yana halifa ana yunwa babu abinci amma ba su yi haka ba ga kabarin manzo Allah kullun suna sallah a masallacin ga su ga kabarin kusa da masallacin ba su taba yin haka ba an kawo musu farmaki an zo an kakkashe mutane a Madina zamanin waqatul harra zamanin ainihin yaziru dan muawiya mutanen madina ba su ce bari su je tare a kabarin su roki manzo Allah ya kawo musu mafita ba an ainihin yi kaza a makka ire-iren waɗannan an yi a ƙasar sham an yi a ƙasar iraki duk waɗannan wuraren akwai kaburburan sahabbai da bayin Allah na gari amma dukka ba a taɓa samun labarin sun yi wani abu irin haka ba bal kharaja umar bil abbasi fastasqa bi abinda sayyidina umar yayi a zamanin shi da aka yi fari sai ya ce ma Abbas dan Abdul Muttalib radiyallahu anhu ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa da manzon Allah yana raye muna roƙon shi ya roki Allah ya shayar da mu ruwa yanzu tunda baya raye kai ka zo ka shiga gaba mu roki Allah kai ma ka roki Allah sai mu roki Allah ya amsa addu'arka ya shayar da mu ruwa kaga ai Abbas da yake raye bai kai darajar manzon Allah ba dan manzon Allah ya rusu ko kusa ma bata kai ba ko amma sai suka fahimci cewa ba a yin isti'ana ko istigasa wajen addu'a da mamaci walam yastaski inda qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama bai nemi ainihin Allah ya shayar da su ruwa ta hanya abban da kabarin ba bal qad ruwiya an Aisha radiyallahu anha annaha kashafat an qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama liyanzil al-matar kai amma ruwaito cewa Aisha radiyallahu anha ta taba sa an dage rufin ɗakinta don ruwan sama ya sauka kan kabarin shi kabarin ne ma yake da bukata zuwa ga ruwan sama ya taba shi ya ji danshi a ƙasar shi ba wai shi ne za a nemi ya bada ruwa ba aisha wata rana kawai ta sa aka ya aka ɗaye rufin kwanan da manufar cewa idan an yi ruwan sama ruwan sama ya taba kaburburan nan fa innahu rahmatun tanzilu ala qabri dan shi ruwan sama rahama ce za ta zuba a kan kabarin walam tastaske indahu ba wai ta nemi kabarin ya shayar da ruwa ba walasta ghasat hunaka kuma ba ta nemi taimako a wajen wali haza lamma buniyat hujratuhu ala ahadi tabi'ina bi abi huwa wa ummi yace dan haka a zamanin tabi'ai da aka zo aka sake gina kabarin a zamanin tabi'ai aka sake gina katangar kabarin aka kewaye bi abi huwa wa ummi malam yace na bashi fansar uwata da ubana na baiwa manzon Allah fansar uwata da ubana taraku fi a'laha quwwatan ila sama da suka zo sai suka bar wani dan alkuki wato suka bar wata yar furja wani dan rami kankani ta sama kamar yadda ake yin gidaje a yanzu misali idan suka yi duhu wurin sai a huhu da wasu wurare irin gidajen na zamani za su zama complex gidaje wani ɗaki wani cikin wani wani cikin wani to sai a zo wajen wani duma haka a tsakankani to sai a ba ramuka ana ganin sama saboda rana ta dinga fitowa ana samun ventilation ana samun hasken rana sannan kuma wani ma har a yi inda ruwa zai iya zuba ma'ana ba za a rufe shi da gilashi ba sai a rufe shi da wani abu wanda kamar raga ne ruwa na iya zubowa duk wanda suke gine-gine za su iya sana ana yin wannan ko to haka suka yi wa kabarin maimakon ya zama an rufe shi dindin ya zama ɗakin babu haske sai aka bar ramuka ta sama aka bar wani ɗan rami ta sama don a dinga ganin rana wahiya ilal ana baqiyatun fiha ibn tamiya yace har yanzu da yake magana ba yanzu da muke magana ba shekara 700 da wani abu baya kenan ko yace har yanzu wannan ramu akwai shi wallahu alam yanzu ko akwai ko babu ni ban sani ba sau da yanzu dai kamar yadda aka gine wajen da wuya ka iya samun access to har ka ga sama an gine gini wani akan wani mawdu'un alaiha mashma'un har aka sanya wani dan kendir mashma kendir ko ka ce a ci balbal ala atrafihi aka sanya a ci balbal a gefe hijaratun tamsukuhu a gefen wannan rami aka sanya duwatsu aka danne su suka tara a cibalbal din karta fadi ma'ana ana kunna fitila dan a dinga ganin haske a wajen kenan wa kana saqafu barizan ila sama kuma ya zama wannan rufin da aka yi ma ɗakin yayi tsoro ruwa ya kai sama wa buniya kadhalika lamma ihtaraka almasjidu wal minbaru sanata bid'in wa 50 wa 600 haka kuma da aka sake gina ainihin wato wannan waje da aka sake gina shi sai aka aka zo aka sake a cikin me yace ne wa kadhalika lamma wa buniya kadhalika lamahturika kuma haka aka sake mai da ginin lokacin da ihtaraqal masjid yayin da masallacin yayi gobara wal minbaru da minbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu gobara sanata bid'in wa 50 wa 600 shekara ta shida da hamsin da wani abu wani abun shi ne da hudu ne a cikin shekara ta ɗari shida da hamsin da hudu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka samu wata hadisa wata tana daga cikin asharatus sa'a ka karanta a cikin sahih muslim da manzo Allah ya bada labarin ta ka karanta littafin kuma al-bidayatu wan nihaya manzo Allah ya ce daga cikin alamun tashin alkiyama za a samu wata wuta ta tashi ba a san asalinta ba za ta ci wurare da yawa a makka da madina da ƙasar sham kuma haka aka waye gari da wannan wuta ta yi ta ƙona wurare ta ƙona ɓangaren masallacin ta ƙona wasu wurare a ƙasar makka ta tafi har zuwa ƙasar sham nan hadisi ne tabbatacce a cikin ainihin wato sahihu muslim haka ibnu kasirin ya ba da labarin ƙisa cikakkiya a ainihin littafin albidayatu wan nihaya sai ya da kyau fahimci wani abu akwai abubuwan da ake cewa ashratus sa'a sun faru da gaske har yanzu sun riga sun faru amma mutane suna cewa to ya akai hannu bai tashin alkiyama ba wataƙila kun taɓa jin wannan reaction na gun mutane a ce kaza kaza kaza idza ra'aytum kaza fantazir sa'a to abin da malamai suka fassara kamar yadda ibn taymiya ya fassara a littafin al-istiqama shine as-sa'a iri biyu ce akwai as-sa'a shine taghayyuruz zaman canzawan zamani don akwai yaron da manzo Allah ya kalle shi ya ce wannan yaron yana cikin musulmi shi ma in dai har ya cika shekarun da ya kamata ya a duniya ba zai mutu ba har sai alkiyama ta tsaya la ya mutu hatta ta kuma sa'a kuma yaron ya mutu ne a wancan zamanin kuma kiyama ba ta tashi ba to me a sa'a nan ce canzawar zamani daga zamanin da manzo Allah yake irin zamanin zuwa wani zamani daban kamar yadda kiyama da ake cewa man mata faqad qamat qiyamatu kiyama ce ba kiyama bace to haka duk waɗannan abubuwan idan suka faru suna canza zamani ko to shi ma sunan shi as-sa'a tashin duniya ne karami ko mun gane haka malamai suka fassara cewa as-sa'a sa'atan haka al-qiyamatu qiyamatan akwai qiyama khassa lil afrad kowa duk sanda ya mutu to kiyama shi ta tsaya sannan akwai as-sa'al muqayyada bi taghayyuriz zaman sai kuma as-sa'al kubra ita ce ta ainihin mahashar gaba daya wannan dai hadisin a takaice jama'a hadisi ne tabbatacce kuma ya faru a aikace an gani a shekara ta 654 ma'ana gab kenan da karewar daula abbasiya kamar shekara takwas kafin karewar daula abbasiya kenan da ta kare na shekara ta 656 kamar shekara biyu kai ko kafin karewarta tana cikin shekarunta na ƙarshe numfashinta na ƙarshe-ƙarshe a lokacin to wannan abin ya faru karanta littafin albidaya wani haya mujalladi na goma sha uku za ka ga wannan ainihin karatun to wannan wuta da ta faru ta ƙwaƙƙona masallacin da aka zo aka sake buge katanga sai aka gina ta aka maimaita ginin yadda yake da wa zaharatin naru bi ardil hijaz yace lokacin da aka samu wuta ta tashi a ƙasar hijaz allati adaat laha a anaƙul ibli bi basara wanda aka wayi gari wato hasken wutan ta haska wuyayen raƙuma a ƙasar busra busra gari ne a cikin ƙasar sham ma'ana ɗayan fasara biyu ko dai wutar ta yi cida ta yi sama har ana hango haskenta a wani gari kamar da na kunna wuta aka gwala ta a wani waje ko ko gobara a iya hango ta daga wani nisa shine ta haska wuyayar raƙuman mutanen wancan garin kenan ko kuma tafiya da ta tayi tana bin daji har ta kai wancan garin duka an fassara haka abun ya faru ne aka ce a cikin watan jumada saniya kamar yadda ibnu kasir ya bada labari ranar biyar ga watan jumada saniya a wannan shekara a jumada al-akhira amin a wannan shekara sai aka wayi gari kawai da wuta tana cin wurare kuma wutar aka ce ba ta da zafi ana iya zuwa har kusa da ita ba ta da zafin da ta hana mutum ya je kusa da ita ka karanta fathul bari a cikin can karshe karshe shi ma kitabul fitan ibnu hajirin ya tattauna game da ainihin wato mas'alar mala ya ci gaba da cewa wajarat ba'daha fitnatu turki bi bagdada wa ghayriha sannan an samu fitinar bagadaza fitinar turkawa a bagadaza yana mana misali ne akan irin abubuwan da suka faru na ainihin bala'o'in da inda wai da gaske ne in an shiga bala'i sunna ce a je kabari a addu'a ko to da waɗannan al'ummomin farko da sun yi haka baya ga wannan wutar da hattaci masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta kawo gobara a masallacin da shekara biyu kuma bayan wannan sai aka samu fitina ainihin turkawa da yake nufi da turkawa anan tatar yana ishara ne game da asalin tarihin cewa tatar jinsi ne na turkawa a bagadaza da wasu garuruwan wanda suka zo suka hada kai da wani bataccen waziri da ake cewa Ibn al-Alqami dama dan Shi'a ne ya dade yana hada ainihin wato communication da su suka kawo garin musulunci farmaki Bagadaza suka shiga suka yi kace-kace da garin suka yi ta'annatin da har yau a tarihin duniya yana daga cikin genocide mafiya ban takaici da ban mamaki daga cikin irin barna da dan adam yewa dan adam don a da suka shiga garin sai da suka kashe duk wani abu mai rai hatta dabbobi da tsuntsaye da kwari ma'ana daidai da kadangare suka gani ba sa kyalewa daidai da kaza da kare duk abin da suka gani ba sa kyalewa in dai mai rai ne sai sun kashe suka rusa gidaje in fact saboda yawan kisa da suka yi a cikin garin bagadaza sun ci garin da yaki kowa ya gudu an kashe duk wanda za a kashe su ma sun kasa zama a garin saboda warin gawa kawai don irin wannan ba a yin jana'iza gawawaki ne wasu a cikin ramuka wasu a cikin kasan rubus na rushe gidaje wasu a cikin rijiyoyi wasu a kan titina yadda ka san an fesawa kwari magani haka gawawaki suka abin nan da haka dole suka fita suka bangaren suka koma can gefe garin bagadaza daga wannan shekara an kusa shekara goma rayuwa bata dawo cikin shi labarin yana na cikin tafin albidayatu wan nihaya baka iya karantawa labari ne mai tashin hankali kwarai wanda shine ya kawo karshen daular musulunci ala mustawal alam wanda take mallakar duniya gaba daya wannan tatar suka yi da taimakon ibn al-alqami dan shi'a da shi da nasiruddin tusi nasiruddin tusi babban malamin shi'a masanin likitanci da falsafa waɗannan zindikan guda biyu su suka kawo musulunci wannan bala'i kuma dukansu da sunan musulmai don dama 'yan shi'a sun gaji irin wannan bala'in Allah ya tsare to wannan bala'in da ya faru ga musulunci bayan da aka ci bagadaz sai duk duniyar musulunci ta shiga cikin tsoro da ɗimuwa daga lokacin tatar abinda suke kawai sai su aiko da wasiƙa gari kaza ga manan zuwa kafin su zo da za a gudu a garin haka suka yi mahims haka suka yi ma ainihin garin halab da aka gudu inda kawai aka dan musu turjiya shine dimashku nan ma da suka zo suka sake yin kata-kata da dimashku haka suka dinga garuruwan musulunci har suka kusa isowa misra sai da Allah ya kawo mu musulmi ɗauki ta hanyar sarakunan misra wanda ake ce musu almamalik su aibak da su ainihin wato baibars albandak dari da makamantansu su ne kawai suka ɗanɗana wa tatar kuɗansu a wannan yaƙi sananne da ake ce ma ma'arikatu ainu jalut to duk wannan tsawon shekarun da aka yi musulmi na cikin irin wannan kunci na bala'i da tsoro da fitina babu wani malami da ya bada fatawa cewa tafi kabari a jiya da abin da yake ishara kin musulmi ba su taba ganin wannan bala'in ba da malaman su da jahilan su da talakawan su da masu arzikin su da sarakunan su da sauran talakawan gari duka guduwa ake kowa guduwa yake balla dan shi amma ba taba malamai ba su ce a tashi a je a tafi Madina a je kabarin manzo Allah a roke shi ya roki Allah ya kawo wa al'umma shi sassauci ba ba ai wannan dai yana mana ishara ne akan cewa wannan gaba ɗaya ba addini bane wannan ya kai matuƙa wajen buga misali daga waƙiyan abin da ya faru musamman ga wanda ya san bala'in da musulmi suka fuskanta a lokacin ko kuma duk wanda ya shiga wani bala'i kwatankwacin haka zai fi fahimta abu misali kamar yadda mutane suka raya kasashen maiduguri da baga da, da, da mubi da, da kwandiga da makamantansu wanda suka fuskanci wannan bala'in na su mamadu su yan boko haram hala su iya fahimtar irin wannan nazariya don shi wannan bala'in baka shige shi ba ba za ka iya fassara shi ba ba za ka fasara yaya bala'i yake irin wannan ba ko irin musulmin da suke rayuwa ba a kasashen Syria da kasashen Iraki inda ake ainihin rigingimu dinnan da makamantansu ko Afghanistan za su iya fahimtar irin wannan bala'in da musulmai suka shiga wancan lokacin domin ko a wancan lokacin kaje karanta tarihi a ƙasar Misra din su kansu kawai sun yi kukan kura ne suka fito kawai ko a mutu ko a rai sun ga kawai ya fi musu sauki da su jira har sai an zo garin su an musu kisa da lalata garin gara su fito a haɗu in ma za a kashe su a kashe su a wajen gari abinda suka yanke wa kansu kenan cewa yanzu su kaɗai suka rage wa musulunci suka nemi fatawan malamai su izudin ɗan abdulsalam a lokacin suka ba su fatawa cewa lalle lalle a fito a yi jihadi kuma har waɗanda ba sojoji ba ne kowa ya fito kowa ya kawo duke shi a sai makamai malamai suka dinga wa'azi suna ƙara wa mutane moral cewa lokacin jihadi ya yi sannan ne mutane fa suka fito a lokacin duk duniya kowa tsoron tatar yake kowa tsoron su yake ji Allah ya ba su kaifin ainihin wato basirar yaki da rashin imani na zalunci da kisa ba sa jin kyashin zubar da jini in suka zuwa su zubar da jini su sha giya su yi zinace zinace su yi tabarna su kwana suna rawa suna kada ainihin ludo da karta abinda suke kenan din da suka ji to haka aka yi ta wannan fititunu da su har zuwa zamanin ibn taymiya a lokacin ma fa suna cewa sun musulunta ta tarda sun waye gari sun shiga musulunci da daman su amma ba su daina kashe musulmai ba dan waɗanda ibn taymiya suka yaki da su su kaza sarkin bayan wushudewan waɗancan su kaftiga da su jankeskan da holakot tatri waɗanda duk sun shuɗe sai aka samu wanda ya gaje su mai suna kaza shi yana cewa ma ya musulunta shine wanda suke rigima da ibn taymiya din nan ya musulunta amma ya kan musulmai yake saboda su ba su da wani aiki sai yaki kawai kaman wasu yan daji ne kawai ko wasu yan kisa yau kaman kaboyi haka ba su da aiki ban da fada su ne yan kasan mongolia yanzu a yanzu wata karamar kasa ce wadda ba ta da tasiri a cikin siyasar duniya ko a tattalin arzikin duniya allah ya mai da su baya amma a wancan lokacin tatar sun ɗanɗana wa mutane kuɗa ba musulmi ba kafiri kowa kashewa suke kowa kashewa suke kakan tarihi zaka ga ajaibu da yawa a cikin maganganun da aka rubuta game da tarihin su karanta littafin ainihin wato Dr. Muhammad Ali As-Sullabi shi ma yana da littafi akai a cikin ainihin series na littafin shi Allah ya tsare mu almuhim duk wannan bala'in da ya faru bai sa musulmai suka koma suna zuwa su tsuguna a makabartun waliyai da sahabbai da ainihin tabi'ai da manyan malamai da kuma uwa uba shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a tsuguna kabarin su ana addu'a ba duk wanda bai kai ga haka ba malam ya ci gaba da cewa wa thumma ummira almasjid was-saqafu kama kana sannan bayan wuce wannan bala'in aka koma aka gyara masallacin da rufin kwanan wannan ainihin wato daki na kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake wa ahadatha wa uhdisa hawla al-hujrati al-ha'itu al-khashamu bayan da aka gama wannan bala'in na gobara da sauransu aka zo aka sake wata katanga ta ainihin katako ko ta itace aka ƙara katange ɗakin nan sun ma ba da zalika bisinina muta'addida buniyatul qubba al saqaf sai bayan wasu shekaru ne da dama da suka shuɗe sai aka zo aka yi qubba aka zo aka yi hubbare akan kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ankarahu man karihahu a lokacin malamai suka yi inkarin wannan suka ce san ba daidai bane sarakuna ne kawai suka zo suka yi sarakuna kuma dama ba da ba da ilimi suke aiki ba Allah ya taimake su ba suka zo suka yi gini akan kabarin malamai suka yi ta musu inkari ala anna qadru wina fi maghazib ibn ishaqa min ziyadati yunus ibn bukairi malam yace duk da yake muna da riwaya a littafin maghazi ta ibn ishaqa labarin yaƙe-yaƙen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rubutun babban malami Muhammad ibn Ishaqa babban malamin sira da magazi an abi khalda khalid ibn dinarin haddasana abul aliya yace abul aliya rufai ibn mihran kenan ya ba mu ainihin labari qala rufai'u yace lamma fatahana tustar yayin da muka bude kasar tustar sunan gari ne tustar yanzu gari ne daga cikin garuruwan da suke kasashen ainihin wato abin nan a can wajen kasashen afghanistan haka a cikin wannan kasashen rusasshiyar rasha wajadna fi baiti mali hurmuzan sai muka samu a cikin sto ma'ajiyar kuɗi ta al-hurmuzan al-hurmuzan in ba a manta ba ɗaya ne daga cikin kwamandojin rumawa wanda suka yi yaƙi da musulmai zamanin sayyidina umar wanda da aka ci garin shi da yaƙi a ƙasar iraki kenan shine lokacin sarkin ahwaz da aka ci garin shi da yaƙi aka yi ɗauki ba da shi ya hau kan wani abin nan hasumiya kenan za a ce ko irin abin da suke hawa ɗin nan dogon gini yana ta harbin mutane daga baya aka ritsa shi ya sallama kanshi a lokacin kwamandan musulmi na lokacin shine abu musa sai ya ce a tafi da shi madina a kai shi gaban umar da ya je gaban umar ya tuba ya musulunta ya zama musulmi haka ya rayu a madina har zuwa lokacin da aka shi sayyidina umar sai ubaidullahi dan umar ya ce yana tuhumar shi akan da shi aka yi makarƙashiya wajen kashe ubansa kuma ya kashe shi a cikin mutane ukun da ya kashe da shi kan shi wannan ubaidullahi din da wata baiwa ko da kanwata duka ya kashe su kisa dai sananniya ce rigingimin da aka yi to wannan hurmuzan din asto din shi inda yake aje dukiyarsa lokacin da aka kai musu farmaki aka ci su da yaki aka musulunta da garin sai aka samu sariran alaihi rajulun mayyit ga wani gado ga wani mutum gawa matacce akai inda ra'asihi mushafun lahu a kusa da kanshi ga wani littafin da yake karantawa fa akhadna al-mushafa suka ce sai muka daga wannan littafi fa hamalnahu ila Umar radiyallahu anhu sai muka bada littafin aka kai wa Umar dan Khattabu sarkin mu'mini Allah ya kara masa yadda fa da'alahu ka'aban sai Umar yasa aka kira Ka'abul Ahbari kina shi ma wani tubabban fasto mutumin ƙasar Yaman wanda ya shiga musulunci bayan rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu manzo Allah yana rayu amma bai samu falalan zama annabi sahabi ba sai da manzo Allah ya rasu sai ya zo ya musulunta ya zo na kasar Madina to dama malami ne pasto ne ko kace reverend father ko kuma daidai abin da suke fada a cikin addinin su wanda yake mai wa'azi kuma sai ya ci gaba da yin wa'azi to yana cikin irin da ake cewa la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum saboda yana zuwa da tsamat kamar yadda ibnu kathir ya ba da labari a cikin tafsirinsa akwai zaka ga tafsirai da dama na kabul ahbari game da ayoyin alkur'ani game da labaran annabawa da gaibu da labaran lahira da sauransu wanda suka dace da sunna da abin da yake tabbatacce shikenan ba matsala dama akwai su wanda basu dace ba in sun shiga cikin asalin usul na shari'a babu laifi ana iya isa ina shi da su wanda kuma suka saba kai tsaye ake watsi da su shine kaida dama amma ba za a ce gaskiya ne ko ba gaskiya ba sai dai ai watsi da su a bar su gefe yarhamukallah saboda wancan kaida da manzo Allah yake cewa la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum kar ku dinga gasgata labaran ahlul kitabi kar kuma ku dinga karyatawa ku dinga cewa dai mun yi imani da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to haka kabul ahbari haka ya samu kanshi wani lokaci yana karantawa ko yana wa'azi sai kawai ya tuno irin tsohuwa ajiyar shi ta ta wancan arnancin da kamar yadda har yanzu ana iya samu haka mutum ya tuba ya shiga cikin ustadai wata na kuma in tsohon dan tauri ne idan wannan tsimin ya tsima shi aka dan samu wata ya hayaniya sai ka kawai ya kuma yadda yake har kuda dan temporary ya ga ko yawa wanda zallan ustazu wanda bai taba wancan ba ba zai iya yin wannan ba ko yanzu ne aka samu mai wa'azi a ce tsohon dan dariƙa ne a cikin ahlus sunna to sai an dinga kayya kayya da shi saboda wani abu ya riga ya zama jinin shi ya riga ya zama part of his abin nan being ya riga ya ratsa jinin shi yana ganin akalla yana ganin mutuncin wasu bid'o'i da wuya ku raba shi akalla da tarbi misali da wuya ko da a cikin babbar gashin yana yana dan tarbi haka kadai a gani to irin wannan ne ya faru da shi ka abul akhbari sai sai na umar sai aka kira shi sai ya ce mishi ya fassara mai wannan karatun fa nasakhahu bil arabiyya sai ya fassara mishi karatun da ke cikin littafin nan da aka tsinta cikin larabci fa ana awwalu rajulin min al'arabi ƙara'ahu abul aliya ya ce ni ne farkon balaraban da na karanta wannan karatun ƙira'atan misla ma a ƙara'ul ƙura'ana haza na karanta shi kamar da ake kanta alƙura'ani dalla-dalla faƙultu li abul aliya sai ni wato khalid ibn dinar kenan na ce ma abul aliya ma kana fihi me ke cikin wannan littafin qala yace siratukum wa umurukum wa luhunu kalamikum wa ma huwa ka'inun ba'd yace siratukum labaranku ne labaranku ne ku al'ummomin duniya wa umurukum da al'amuran da ku suka shafe ku tarihi da zamantakewa da makamantansu wa luhuni kalamikum da kuma abin da ke cikin zantukan ku na lahani barna da ke cikin maganganunku wa ma huwa ka'inun ba'd da kuma duk abin da zai faru a nan gaba qultu sai na ce da shi Allah shiga mata malam fama sana'atun birrajuli to ya kuka yi da shi wannan gawa qala yace hafarna bin nahari salasat ashara kabaran mutafarrika da rana sai aka je aka tona kabari guda goma sha uku a wurare daban-daban falamma kanal billayl da dare yayi da fannahu sai muka rufe shi a ɗaya daga cikin kaburburan wa sawwayna alqubura kullaha linu'ammiyahu 'ala an-nasi la yanbushunahu sai muka rufe sauran kaburburan su ma kamar yana ciki don mu batar da mun yi wa mutane wato abin nan kenan rafa'ido ko a an an shan matse su yadda ba za su iya gane wanne ne actual kabarin da yake cike ba na su je su ibada a wurin ko su za su tone shi saboda mutumin kamar da a cikin labarin duk tsawon zamanin gawa ba ta lalace ba tana nan yadda take kamar yau ya mutu kuma suna zuwa cikin ɗakin ne suna mishi bauta kamar yadda za mu zo mu ji suna roƙon shi abubuwa kuma suna ganin biyan bukatu suna shirka da shi a cikin addininsu na maguzanci shirka bisa shirka da musulmai suka bi suka ci garin da yaki ga ɗabi'a mutanen garin wannan ya zama al'adarsu wannan gawa tana da muhimmanci a wurinsu shine sai musulmai suka yi wannan dabara cikin dare aka rufe shi a ɗaya daga cikin kaburbura guda goma sha uku daban-daban a wurare daban-daban sauran kuma duk sai aka ba aka mai da ƙasa kamar mutum ne a ciki da aka sai a waye gari bayan lokaci kankani a rasa ina yake faƙultu sai na ce wa ma yarjuna minhu to me suke so su a wajen wannan mutum qala sai abul aliya yace kanatis sama'u idha hubisat anhu sun kasance idan suka rasa ruwa barazu sarirahu sai su fito da gadan makarar da yake kwance akai sai su dauko ta sai su kawo ta waje ya zama tana kallon sama babu shamaki tsakaninta da sama ko fayimtaruna kawai sai a fara ruwa faƙulsu sai na ce man kuntum ta zununar rajula Allah gata malam to ku wannan mutumin ba ku san kowaye ba ƙala sai ya ce rajulun yi lahu daniel wani mutum ne su a addinin su suna ce da shi daniel wani babban wali ne daga cikin waliyai na ainihin addinin yahudu ko annabawa daga cikin annabawan banu isra'ila an ce mutumin kirki ne wanda yake bawan Allah a rayuwarsa da ya mutu sai ba su rufe shi ba kuma sai gawa ba ta lalace ba kuma sai suna yin haka a wajen kabarin shi fa qultu sai na ce da shi mun bukam wajadtumuhu mata Allah shiga ta malam daga sanda kuka same shi shekarar shi nawa da mutuwa qala yace mun bi salasa mi'ati sana suna cewa shekarar shi 300 da mutuwa qultu sai na ce Allah shiga ta malam wa ma kana taghayyara minhu shay'un kuma shekara ɗari uku nan babu abin da ya canza daga jikinsa ƙala ya ce la san babu illa shu'airatun min ƙafahu in banda wasu ‘yan gasussuka a ƙeyarsa su ne kawai alamar sun canza daga yadda mutum mai bacci ko wanda ya mutu yanzu yake li'anna luhumal anbiya'i la tublihal ard ce ai saboda sun ce annabi ne kuma annabawan Allah ƙasa ba ta cin namansu wala ta akulu hassiba'u kuma kyarkeci ba sa cin naman annabawa wannan kuma jama'a kissa ce tabbatacciya ta tabbata a tarihanci karanta albidayatu wan nihaya ina fata mun gane wannan akwai irin waɗannan ajaibu din da yawa kana karanta tarihi kanta a cikin littafin sirr alamin nubala zaka je irin waɗannan labaran game da kaburburan wasu ko gawawwakin su ko makamantansu ko a yanzu da muke rayi ana iya samun irin wannan Allah cikin hikimarsa yana da ainihin wato abubuwan da yake yi yaf'alu ma yasha kuma la yusalu amma yaf'alu kamar yadda Allah ya nuna aya a cikin alqur'ani Allah ya bada labari game da ainihin Uzairu abinda Allah ya masa kamar yadda malamai suke faɗa kaga waƙi'a ce guda ɗaya amma a ciki Allah ya amfani da ka'idoji daban-daban wajen wato dawo da halittun shi uzairu da shi da jakinsa Allah cikin ikonsa ya bari su ratattake yadda sauran halittu ke yi da haka Allah da ya tashe shi kuma ya ce mashi wanzur ilal himari ko wanzur ila himarika wallan zaka ayatan linnasi ko wanzur ila izami kaifa nunshizuha yawa wanzur ila al'ibami kaifa nunshizuha summa naksuha lahma kalla kaga ainihin wato kasusuwan wannan jaki kaifa nunshizuha yadda muke sake maimaita rayuwarsu muke hahada su mu rakkaba su akan irin shi aka mai sun manaksu halaha ma sannan aka lullube su da nama sannan aka tayar da jaki ya kuka kamar lafiyayyen jaki lafiyayyen jaki ba wai kama ba ko so amma a wannan waƙiyar abincin shi fa lam ya tasanna haka Allah ya ce abincin lam ya tasanna shi bai lalace ba dama can ka duba abinci fa wanda wani ya kwana bai ciwa amma shekara ɗari lam ya tasanna bai lalace ba kuma gani in Allah ya ga dama kenan za a aje abinci da faffe shekara ɗari ba abin da zai yi ba a freezer ba ba a komai ba haka kawai a daji wanzur ila lam ya tasanna lam ya tasanna kaga waki a ɗaya ce ji abin da Allah ya ma ashabul kafi su ba mutuwa suka yi ba bacci suka yi ko ka ɗauka mutum mutum ne ya kwanta ma bai yi bacci ba kwanciya asibiti bayan wata ɗaya wata biyu za ga sai jikin shi ya fara daɗewa sai an dinga juya shi ana ana jinya jinya shi kuma ana jinyan wannan ulcer din na daɗewar jiki duk wanda ya taɓa jinya wani mara lafiya ya daɗe ya san haka kwanciya kawai a wuri da mutum ya da rayuwar shi da komai in fact zama ma an kai zaman mota daga nan zuwa Lagos sai ka ji kamar an naɗe ka a cikin buhun goro aka sauka ka ji kafa ka ta yi dindindin haka to amma mutum ya kwanta shekara ɗari uku da wani abu wani kallibuhum zatal yamini wa zatal shimali wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid law tala'ata alaihim kaza kaza Allah ya bada labari shekara ɗari uku kuma suka tashi ba tare da faratin sun yi zako zako ba ko gashin jikinsu ya zama kamar na wani iblishi ko wani shagga ba tare da shekarunsu sun hauhawa ba a ce yanzu sun zama tsofaffi 'yan shekara 300 da wani abu a duduke suna a samarinsu da suka kwanta har suka kasa fahimtar ma illa bisna illa yawman aw ba'da yawm kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm suna ganin ma kamar baccin rana ne suka yi kuma rabin baccin rana duk wannan Allah yana iya yi so da haka babu mamaki dan Allah yayi wannan musamman kuma tunda akwai adilla da ke gwada cewa wannan mutumin annabin Allah ne kuma akwai ka'ida amma game da annabawa cewa su Allah ya yi istisna'in su ya cire su daga cikin mutanen da ainihin wato ƙasa take iya lalata namunsu wannan abu ne tabbatacce jama'a yana mana ishara ne zuwa ga an taɓa samun wasu mutane suna yin istisqa'i da wani mutum kuma ana samun shan ruwa wannan faruwar shi bin da cewa addini ne kamar yadda na faɗa a ɗazu cewa yan uwa su kuma sukan littafin adda'u waddawa na ibnul qayyim yayi magana akan asbab da suke sa ansa addu'a cewa ba wai duk sababin amsa addu'a ne yake nuna cewa irin addu'a da aka yi daidai bace mun karanta anan baya ma daga ciki akwai irin wannan ittirar din haka in ka je karanta a cikin sirru alabin nubala zaka ji zamu zo mu karanta anan na tarihin ma'rufun al-karhi al-kharqi al-karhi wani wali ne wanda shi ma ya tabbata cewa an ce ana zuwa kabarin shi a addu'a kuma ana ganin biyan bukata za mu zo mu ji insha Allah duk wannan bai nuna ya halasta istidraji ne Allah yake mutane Allah ya tsare mu mala yace fa fi hadhihi alqissati ma fa'alahu almuhajiruna wal ansaru min ta'amiyati qabri li alla yuftatana bihi an-nas wa huwa inkarun minhum lidhalika kaga wannan abin da aka samu wato almuhajiruna wal ansar sahabbai suka aikata na makantar da mutane batar da kabarin an asa kabarin ba wanda zai gane shi yana nuna sun yi inkari akan wancan abin da yake da ya ce bari mu ba muku kayan ku amma saboda inkarin da suka yi shi yasa suka batar da kabarin yadda ba za a sake gane inda mutumin yake balantana a sake yin wannan barna wa yuzkaru anna qabra abi ayyub al-ansari ana ba da labarin cewa kabarin sahabi abu ayyub al-ansari ɗaya daga cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-ansar al-khazraji kenan wanda yake ya rasu ne hijira na shekara 52 insha Allah Abu Ayyuba yana da falala sosai a cikin musulunci daga cikin falalarsa shine shine mai masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda manzon Allah ya iso Madina kafin a gina manzon Allah gidajen da matan shi za su zauna sahabbai mutanen Madina kowa yana cewa ni zan sauke ka ya manzon Allah sai manzon Allah ya ce ayi qura da aka yi qura sai ta fada gidan Abu Ayyub al-Ansari da haka shine mai masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san ko wannan ya ishe shi falala wannan kada ya ishe shi falala shi sa zamanin sayyidina Ali da ya je kasar Kufa ya kai musu ziyara sayyidina Ali yana halifa sai ibnu Abbas da sayyidina Ali suka ce kowa dangin Banu Hashim dake da wani abu ya kawo duka a hada ba Abu Ayyuba tukuicin saukar dan uwansa da ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka hada mishi dukiya har sai da zai da ita komai suka yi ta kawo mata su kawo a tamba wata ta kawo dan kunni yaro karami shi ma wani ma keken washi na wasa bai kawo kowa kawai aka ce sai an hada mishi tukuici na cewa shine mai masaukin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya je Madina to Abu Ayyuba ya fita jihadi sai ya je ya rasu a kasar ainihin wato Turkiya ba kasar Italy ba jama'a na san ya shahara mutane suna cewa kasar Italiya ne ba haka bane sahabbai ba su isa kasar Italiya a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin sahabbai ba in fact sai zamanin muawiya ne sahabbai suka haura kasar andalus wanda daga nan ne daga andalus suka shiga kasar faransa kuma ba su wuce nan ba a yakin da aka yi na ainihin wato wanda ake ce mata ma'arikatu hadikatu shuhada ma'arikatul zatul bilad wanda aka bilatu shuhada wanda aka yi a ainihin wani wuri da ake ce ma jibalul baranis yanzu yana kasar naples ne a kasar a faransa wanda malaman tarihi har na kafirai suna cewa da musulmai sun ci nasara wannan yakin to da duka kasar turawa wannan ma da duka kasar musulunci ce dan da zai zama bawwaba da za su bude duka sauran kasashen turawa amma ba su ci nasara a nan ba sai suka yi baya sai kuma ba su sake azamar bari su kara gaba ba sai suka rike kawai iya inda suka mallaka shine Andalus din wanda Andalus a yanzu ita ce kamar kace Spain da Portugal wasu yankuna na Faransa kaɗan to nan din ma dai daga baya a juyin juya halin zamani sun kaurar duka musulmai sun kaurar daga wajen an tashe su daga wajen bayan balawai da suka biyo baya to a kasar Constantinople shine yanzu Istanbul kenan Istanbul din kasar Turkiya a nan kabarin Abu Ayyub al-Ansari yake dan a can ya rasu saboda ya tafi ainihin wato jihadi sai ya mutu a can akan hanya a cikin kasar kafirai ya bada wasiya cewa idan ya mutu a tafi da shi yankin da musulmai ne suka sanna a rufe shi in ba a samu ba da inda ya sauka kawai a rufe shi idan tun bayar su manzala sallallahu alaihi wasallam yake fita jihadi har wannan yakin da ya fita na karshe tare da su Yazid dan Muawiya ne da har yace shi ba zai shiga ba ta yaushe za a ce kamar Yazid ne komandan su har ya je gida ya zauna sai ya ce sai na tuna cewa wannan hudu ba shedan ce shedan ne yake so ya hana ni falalar jihadi ce sai ya fito ya bi sawun su ya tafi to kaga wannan kabarin nashi yana nan a ƙasar Constantinople mutanen ƙasar sun sani wala qudwata bihim ba a koyi da su dan ba sabai bane su su suna zuwa kabarin shi suna yin roko da kaza da kaza da kaza a ƙasar Constantinople suna zuwa akwai garuruwa da dama da ake yin irin wannan a kaburburan wasu manyan bayin Allah kamar a Halab mun karanta a baya mutane suna zuwa kabarin da ake cewa na Khalid ibn al-Walid wanda babu tabbacin ma ko nashi din ana wasu malamai suna ganin Khalid dan Yazid dan Muawiya haka a kasar Masar akwai kabarin Nafisa jikar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yanda ake cewa kan Husaini na nan a masallacin Husaini dake birnin Al-Qahira haka a nan nan kasar Tunisia ko Morocco a kasar Morocco amin akwai kabarin Al-Imam Al-Maziri malamin sa Al-Imam An-Nawawi al-Imam abinna Qadi Iyad mai littafin al'ilam bisharhi sahih muslim ibn al-hajjaj wanda bai gama bayararsu shi ne alƙadi ya ƙarasa shi da ikmalul ma'ulim malami ne ƙwararren malamin sunna kuma likita consultant to wali ne na Allah shi ma kabarin shi na wani gari a ƙasar Morocco har yanzu suna yin wannan bid'a a wajen wannan kabarin ma salihan bayi kenan fa ka kada da kabarin wasu waɗanda ma babu tabbacin salahasu irin su Inyas irin su Hallaju da ire-iren waɗannan takadarai da irin su komeni waɗannan babu tabbaci akan ma mutanen kirki ba irin waɗancan da ya tabbata mutanen kirki bane duk ana yin wannan bala'in to haka ka gangaro nan kasar tamu kasar Sokoto abinda yake a hubbaran shehu duk waɗannan ba abun koyi bane abinda yake cewa kenan wala qudwata bihim dan ba za a yi koyi da su ba faqad kana min quburi ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil amsari adadun kathir dan kuwa akwai ainihin wato kaburbura da yawa na sahabban manzan Allah a garuruwa da dama a ƙasar Makka a ƙasar Madina a cikin ƙasar Ta'ifa a ƙasar ainihin Kufa da Basra da Wasit a ƙasashen Sham irin ainihin abin nan ita kanta a Dimashku da Halab da Tadmur da makamantansu haka a ƙasar Misra irin a ƙasar Fustat ko Alƙahira ko Iskandariya duka akwai kaburburan musulmai sahabbai haka a ƙasar Andalus duka akwai su wa indahum tabi'una tabi'ai suna raye a garuruwan da waɗannan kaburburan suke wasu ma su suka tona kabarin suka rufe malaman su sahabbai wa man ba'adahum min al-a'imma da limaman da suka biyo bayan tabi'ai wa mastaghathu wa inda qabri sahibin qat da dai sahabbai amin tabi'ai da atba'u tabi'ina ba su taba zuwa kabarin wani sahabi suka yi suka nemi Allah ya shayar da su ruwa ba da ɗai ba su taɓa yin ba haka abadan ba su taɓa yi ba walastaqau inda qabrihi ba sai suka nemi taimako ko suka nemi ruwa ba wala bihi ba su nemi taimako da shi ko suka nemi ya shayar da su ruwa ba duk wanda bai taɓa faruwa ba walastansaru indahu wala bihi ba su nemi taimakon Allah a wurin shi ko su taimakon Allah daga shi ba wa min al-ma'lumi anna mithla hadha mimma tatawaffaru al-himam wad-dawa'i ala naqli mala yace daga cikin abin da yake sananne cewa irin waɗannan abubuwan waɗanda akwai himma da buƙatuwa da dalilin da zai sa a ciro labarin bal ala naqli ma huwa dunahu in fa akwai buƙata zuwa ga ciro abin da ma bai kai wannan ba wa man ta'ammala kutubal asari wanda ya tsaya ya karanta littafan hadisai a rafa halar salaf ya san tarihi da ɗabi'ar salaf wa a rafa halar salaf wanda ya karanta littafan hadisai kuma ya san halin magabata ta yakana ƙata'an zai iya faɗa ƙarara cewa annal qauma ma kanu yastaghithuna indal qubur sam sahabbai ba su taɓa kasancewa suna neman taimako na Allah a wajen kabari ba wala ya taharrauna du'a indaha aslan cewa sahabbai da tabi'ai sam ba su taba kasancewa suna neman kirdadan yin addu'a makabarta ba bal kanu yanhauna an zalika sun kasance suna hana yin haka ne ma man kana yaf'aluhu min juhalihim suna hana jahili daga cikin mabiyansu wanda yake haka kama kaddakarna ba'dhum kamar da muka ambaci wani daga cikin irin wannan tadin duk wanda ya karanta littafan tarihi da littafan ainihin hadisai da labaran magabata ya san kuma irin ɗabi'arsu da addininsu da aƙidarsu zai iya faɗa yaƙinin cewa wannan baya cikin addininsu addinin zuwa makabarta a yi bauta baya cikin addininsu sam fala ya khulu da haka abinda mutane suke ba zai gushe ba imma an ya kuna du'a'u indaha afdalu minhu fi ghairi zalika albuqa fi ghairi tilka albuqa aw la yakun ko dai a ce yin addu'a din a makabarta yana da falala fiye da yin addu'a a wani wuri ko kuma a ce bai da falala ɗayan biyu ne ko dai da falala ko ba shi da shi fa in kana afdala lam yajuz an yakhfa ilmu hadha an sahaba wattabi'ina wa tabi'ihim in ya zama yin addu'a a makabarta ya fi yin addu'a a inda ba makabarta bane falala to wannan ilimin ba zai yiwu a ce sabai ba su san haka ba da su da tabi'ai da na bayansu فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا العلم العظيم kenan kace haka kace ai sabai basu sani bane shi sa basu yi ba kamar kana cewa ne waɗannan zamunna guda uku masu falala sun jahilci wani ilimi mai muhimmanci wa ya'lamuhu man ba'dahu amma kuma na bayan sun iya sani wannan ainu dalala ne bata ce tunanin cewa akwai wani abu da ya shafi ilimin addini wanda ba a san shi ba zamanin sahabbai ko tabi'ai ko na bayan su amma kuma ta yi wani zamani a san shi bata ne walam yajuz an yi alamu ma fihi min al-fadli al-azim wa yazhadu fihi kuma ba zai yiwu a ce sun san falalar amma suka janye jiki suka ki aiki da ita ba wannan ma bata ce kace a ai sun sani amma ba su yi aiki da shi bane babu wani abu da suka sani na falala wanda ba su yi aiki da shi ba ma hirsihim ala kulli khair saboda yawan kwadayin su na alkhairi la siyama du'a musamman kwadayin da suke da shi wajen addu'a fa innal muttarra dan wanda ke cikin kunci ya tashabbasu bi kulli sababin yana fagamniya ya nemi kama duk wani sababi wa in kana fihi naw'u karahatin koda kuwa akwai wani nau'i na kyama a cikin sababin in mutum shiga ittirar kamar da muka mata dazu bai sanin ma ya nemi wannan fa kaifa yakununa muttarrina fi kathirin min ad-du'a to ya za ka ce ga sahabbai da tabi'ai da na bayansu suna da ittirari suna da bukata akan addu'o'i da yawa wa hum ya'lamuna fadlad du'a'i inda al-qubur kuma sun san cewa in sun yi addu'a a makabarta akwai falala sannan suna da bukatar addu'a sun mala ya kusudunahu sannan kuma ba za su tashi su yi ba hadha muhalun taba'an wa shar'a wannan sam ba zai yi ba a dabi'ance ba zai yi ba a shar'ance sai malam ya ce wa in lam yakun addu'a kaji abun nan da yake nan idan ya da falala ko in ko babu falala fa wa in lam yakun addu'a wa indaha afdalu idan ko babu falala kana qasdu addu'a indaha dalalatun wa ma'siyah kana qasdu addu'a indaha dalalatan wa ma'siyatan sai zama kenan zuwa yin addu'a a kabari in babu wata falala akai to bata ne saban Allah ne fita ne daga hanyar Allah كما لو تحرى الدعاء وقصده عند سائر البقاء التي لا فضيلة للدعاء عندها ɗaya yake da idan da za a samu mutum ya ainihin nufaci yin addu'a a wani wuri wanda babu falala kwata-kwata game da yin addu'a a wajen min shututil anhari kamar ya buƙaci zuwa shututil amhar shutut jam'i na lafazin shati'u shine gaba ko bakin kogi coast ko river bank ko offshore ake cewa ko bakin dai kogi to shutut bakunan koguna kenan za a ce wallahu alam wa magharisul ashjari ko mutun ya nufaci inda ake dasa bishiyoyi kamar naziri haka ko plantation plantation ko wurin da ake renan kananan bishiyoyi kafin aje a shuka su a wani wuri me ake ce mishi da Hausa eh kwami ko shine kwami ina masu yin noman rani eh bai da suna da Hausa bedi to liyakun ma yakun an dai gane ai ko inda ake yafe to kowa dai da Hausa shi ni ban ma san wanne ne Hausa ba ma ko kuma irin na zamani yanzu inda ake siyarwa duka ana ce mishi magharis naziri ko ko plantation inda ake shuka su daga baya a dauke su aje a saka su a wani daban to sai ka ce bari ka je wani plantation musamman ka je kai addu'a ko bari ka tafi bakin wani kogi kogin uh, kubanni ko kogin Niger ko Kwara ko tekun Atlantika ko kogin ina ne ma wa hawanitil aswaq ko rumfunan kasuwa ka ce bari in je rumfar wani ne addu'a ana ansa addu'a a rumfar wa jawanibut turqat ko bakin wata hanya kace bari in je bakin hanya masallaci kaza ko inda liman wani yake karantawa ko inda yake wa'azi kaza bari in je ne addu'a wa ma la yuhsa la yuhsi adaduhu illa Allah da dai abin da ba za a iya kirga adadin sa ba la yuhsi adaduhu illa Allah ba wanda ya kirge adadin su gurare da dama kai ta ambata kamar yanzu misali sai yace bari in shiga cikin ɗakin wani ko bari in shiga ƙarƙashin gada kaza ko bari in je ƙauye kaza ko gona kaza ko gabas da gida kaza duk wani wuri da zaka ware na musamman ka ɗauka cewa in an yi addu'a a wurin yana da falala in dai shari'a ba ta ware haka ba laifi ne wa hadha dalilu qad dalla alayhi kitabullahi fi ghairi mawdi yace wannan dalilin akan haramcin yin haka littafin Allah yayi ishara ga haka a wurare da dama mislu qawlihi ta'ala kaman faɗin Allah da yake cewa am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah ashe ba suna da wasu sharikai ba waɗanda suka shar'anta musu addini abinda Allah bai ba da izini ba fa idza lam yashra illahu istihbab ad-du'a inda al-maqabir yayin da ya zama Allah bai shar'anta mustahabbancin yin addu'a a kabari ba wala wujubahu Allah bai shar'anta wajibcin haka ba faman shara'ahu duk wanda ya ce shari'a ce a je a da a kabari ko faƙar shari'a min addini ma lam ya azan bihi ya shar'anta wa mutane addinin da Allah bai shar'anta ba wa qala ta'ala Allah yace qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله يتي قل كتشدسو إنما حرم ربي الفواهش ما ظهر منها وما بطن abinda Allah ya haramta shi ne alfawahish munanan ayyuka alfahisha ita ce duk wani abu wanda yake alqabihu min alqawli aw alfi'l mummunan magana da mummunan aiki duk abinda idan an ga kana yi za a yi Allah wadai a yi tur wasu malamai kamar yadda ibnu jaririn ya ruwaito a cikin tafsirinsa suna fassara cewa ma zahara min hawa ma batan ma zahara shine ainihin wato abinda ake a bayyane na barna wa ma batan shine abinda in za a yi bisa al'ada sai an buya kamar zina misali kaga shan taba da wuya mutum zai yi buya yana ganin ma wani barikanci ne da wayewa da shan wiwi to shi ma alfasha ne tunda mugun aiki ne amma a ɗabi'ance har a jahiliya ma suna da aƙida cewa zina in an yi a ɓoye babu komai zina ita ce wadda aka bayyana haka ibnu jarir ya ruwaito a cikin tafsirinsa cewa ai a jahiliya kanu ya take duna annan zina fi sirri laysa bi shay'in in dai a ɓoye ne ba a ji labari ba suna ganin babu komai ko kuma ma zahara min hawa ma batsana ma zahara shine abinda mutanen jahiliya suke yi na auren matan da suka haramta gare su kamar matar uba kamar kanwa kamar aljam'u bainal ukhtaini kaga tunda aure ne za a shaharanta shi to shine ma zahara amma batsana kuma zina da duk wani sauran mugun aiki wal isma da kuma al ithm idan ka ce al ithm malamai suka ce shine zunubin da bayi da haddi duk zunubin da bayi da haddi shi ake ce ma al ithm dan da al fahisha da al ithm da al ma'asiya da az-zambu dukan su menene zunubi dukan aikin laifi amma kowanne akwai wata ma'ana da yake banta da ita al'isim shi ne ma dunal had da abin da ba sata ba ba zina ba ba luwaɗi ba ba ƙazafi ba ba kisan kai ba ba ridda ba kagonin duk suna da haddi ko to duk zunubin da ya wannanci waɗannan kamar misali wasa da sallah kamar cin riba kaga cin riba mugun zunubi na bai da haddi a duniya haka kamar gulma kamar ƙarya kaga ƙarya ma mugun zunubi ne amma bai da haddi kamar cin mutuncin iyaye kaga shi ma mugun zunubi ne ko amma bai da haddi to wannan suna iya ɗaukar ma'anan al'ism don al'atafu yaqtadi al-mughayara da aka ce harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana sai ce wal isma dole ka fassara haka cewa ism wani laifi ne daban da ba irin wancan ba aka ce al ma'asiya kuma duk wani abu da yake daga asa ya wuce inda aka ce mujawazatul haddi duk wani abu da mutum yayi ya wuce abin da ya halasta gare shi na magana ko aiki to shine ma'asiya shi kuma azzambu shine duk wani abu wanda ma akhara al-insani anil jadda abin da zai baya da kai daga tafarkin kwarai wanda zai nesa da kai daga takawa shine azzamb daga asalin bindi wanda yake a baya ga dabba in kuwa ka ce alfahisha kamar da muka ambata shine duk zunubi wanda yake ainihin wato yana yana bayyana yana yana bayyana a matsayin mutane ma a ɗabi'a suna Allah wadare da shi mutane suna Allah wadare da shi to shine kaga ko mutanen da suka san abin da suke suna kyamar kwartanci da zina da luwaɗi da da da ire-iren waɗannan abubuwan da sata ko abubuwan kyama ne har ga mutanen da suke da ɗabi'a mai kyau ko da ba addinance ba so akwai ire-iren wannan alfazu da suke zuwa waɗanda suke ainihin wato suna da ma'anoni masu kama da juna amma ana iya samun inda suke da zarceceniya wajen ma'ana kamar ka ɗauki lafazin alasbil misal lafazin fitina da bala ƙwar'ani ya amfani da su da dama da ma'anoni mabambanta amma asalin maddal lugawiyya akwai bambanci tsakanin abin da ake ce ma alfitnatu da albala'u ta kamar wurare guda biyu haka ce fitina shine abinda zai zama dama dai alfitnatu hiya al-ikhtibaru wal imtihan abinda zai zama mutum test gwaji wato wani abu da ko ka ci jarabawa ko ka fadi to idan ya zama cin jarabawa da faduwar suna da alaka da sakamakon lahira to shine fitina ɗaya daga cikin fuskokin kenan da aka za ga mafi da aka ambace ta za ka ga tana da alaka da wannan ala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn sun ba sa ganin cewa kowace shekara ana jarabta su sau ɗaya ko su biyu da cewa su tafi yaƙi sai kuma su kasa zuwa kaga yana alaka da makomarsu haka da manzo Allah yake cewa ma taraktu min ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa kaga wannan ma yana da alaka da makoma makomar abin da zai faru ga mutum in ya fitinu da mata ala fil fitnati saqatu sun fada cikin al ma'asiya fitna anan ma'anar ta ma'asiya a falyazar da zai yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun al kufr duk wannan kalura ga sa da alaka da makoman lahira to fitna a asali asalin madata logawiya shine fitnar da za ta wayi gari akibar abu za ta shafe shi shi kuma bala'u shine wanda zai faru yanzu kuma sai ya gushe wanda zai faru sai ya gushe kuma yafi faruwa akan abun duniya wala wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat ai zai gushe duk wannan shine bala'i mutuwa talauci tsiya tashin kayan farashi kunci duk waɗannan sa daga cikin albalaya wanda suke suna bujurowa kuma su gushe wala nabluwannakum atana alamul mujahidin minkum was-sabirina haka la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum ko haka wala nabluwannakum bi shay'in kama ba wannan ba wa idh tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin kaga wani wani fitina ne anan anan anan rayuwa suna daga cikin wujudin cewa fitina shine wanda sakamakon cin jarabawan ko rashin cin jarabawan sai a can ƙarshe shi kuma bala'i wanda zai dinga faruwa yanzu yana kaucewa ko kuma a ce alfitnatu shine duk abin da zai zama bala'in da zai shafi maddar jikin mutum wal bala'u shi kuma shine duk abin da zai shafi tunani zaka shiga cikin kuncin da zaka yi ta tunani za ka fita daga daga barin shi kaga kamar yanzu na annabi Ibrahim wa idibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin abinda Allah ya jarabce shi da shi na cewa ya yanka dan shi da yayi wa kanshi kaciya da makamantansu duk abin da yake da alaka da sai yayi tunanin yi ko rashin yi sai yayi tunanin ya zai amma ala fil fitnati saqatu to sun riga sun fada a ciki kuma sakamakon zai shafi jikin su malamai da su yi maganganu da dama akan waɗannan a shahid kawai shine cewa akwai kalmomi da yawa a cikin larabci wanda in suka zo suna iya ɗaukan ma'anar junansu amma kuma ko ɗan yaye ne ana iya samun inda ake samun zarceceniyar ma'ana tsakankaninsu to haka waɗannan da ya ce ma zahara min ha wa ma batsana wal isma wal bagya bi ghairi al haqq al bagyu shine ta'addanci wanda babu haƙi kisa cin dukiya cin mutunci da makamantansa da za a yi wa wani mutum ba tare da haƙƙin shari'a ba ma'ana idan haƙƙin shari'a ya halasta a anshi dukiyarsa ko a anshi ainihin rayuwarsa ko wata gaba ta rayuwarsa ko a ci mutuncinsa shari'a tana iya halasta wannan gwargwadon abin da shi kuma ya taba na shari'a shi sa aka isa sanayi cewa bigayar haqqin bigayar alhaq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana kuma ku yi shirka da Allah Allah ya hana ku yi shirka da shi akan duk wani abin shirka wanda Allah bai saukar da hujja ta bada dama ya shirka ba wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna kar ku sake kuma ku faɗi wani abin da Allah bai ce ku faɗa ba ku sani ba ko Allah bai baku ilimi akai ba ibnul qayyim a cikin littafin i'lamul muwaqqi'ina an rabbil alamin da yake magana akan ayan nan yace wannan jeren giyar ta waɗannan zinuban da laifukan an jeranta su ne gwargwadon munin aiki ma'ana fahisha aiki ne mummuna amma abinda ya boye daga cikinta ko abinda ya bayyana daga cikinta to bai kai abin da aka ɓoye muni ba ko kuma ka ce bayan fahisha sai kuma al'ihim kai ko shi kuma yana mummuna ne kuma ya ɗara munin alfahisha sannan albagyu shi ma mummunan aiki ne kuma munin shi ya ɗara munin al'ifim sannan ashirku mummunan aiki ne munin shi kuma ya ɗara munin albagyu sannan su kuma duka waɗannan faɗin magana a danganta wa Allah ba da ilimi ba ko to duka ya sha makance waɗannan amunin aiki haka ibn qayyim fada cikin tafin ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin a mujalladi na daya so wannan kaga a shahid a cikin ayar da malaki kawo mana shine karshen nan cewa yin ibadar yin ibadar ainihin wato a bautar kabari ko to to bauta Allah ce ba tare da sultani ba ba tare da hujja ba fadin abin da Allah bai ce a fada bane wa hadhihi al-ibadatu inda al-maqabir naw'un min an yushraka billahi ma lam yunzil bihi sultana nau'i ne daga cikin yiwa Allah shirka abin da bai saukar da hujja ba li'anna Allah lam yunzil lam yunzil lam yunzil hujja tatadammanu istihbaba qasd ad-du'a inda al-quburi wa fadlihi ala ghairi dan da dai Allah bai sokar da wani sultani wata hujja da ke halasta zuwa yin addu'a a bakin kabari da wata falala ta kabari ba fiye da wani wurin daban wa man ja'ala zalika min dinillahi faqad qala ala allahi ma lam ya'lam wanda ya sanya haka to yayi wa Allah maganar da bai sani ba ya faɗi maganar da bai sani ba game da Allah kaga bautar kabari ya hada siffa guda biyu kenan shirka ne sannan kuma halasta shi halasta wani abu ne a cikin addinin Allah wanda babu hujja sai ce wa ahsana wa ma ahsana qawlihi wa ma ahsana qawluhu ta'ala me ya kai kyan fadin Allah da Allah yace ma lam yunazzil bihi sultana wanda Allah bai sokar da hujja akai ba san babu hujja akai li Allah yuhtajja bil maqayis wal hikayati dan ka a fara kafa hujja da kissoshi da kiyasi da kuma hikaya a fara cewa to ai tunda dai kaga yanzu kabari ne wannan na wani wali kuma wali in yana raye ko wani salihin bawa ai babu laifi addu'a sa to haka koda ya mutu ma kuma ai annabawa ne ai an ce jikin su baya mutuwa ai duk sallama da aka musu suna amsawa a fara kawo wannan aqisa din ko kuma hikayat a ce ai wane ma ya je kabarin wane yayi addu'a ya samu wancan ma ta je Madina ta yi addu'a tana dawowa ta batan wata bata taba haihuwa ba da kaza kaza kaza duk wannan hikayatu din da kada ma su zama hujja shine Allah ya isna ya ce malam yunzil bihi sultana sam inda babu hujja daga Allah ba za a yi ba wa mislu hadha qawlihi ta'ala irin wannan fadin Allah da yace fi hikayati anil khalili da Allah ke bada labari game da annabi Ibrahim khalilur rahman sallallahu alaihi wasallama wa hajjahu qaumu sai ainihin mutanen annabi Ibrahim suka yi jayayya da shi qala atuhajjunni fillahi yace da su za ku dinga mini jayayya akan addinin Allah wa qad hadani bayan Allah ya riga ya shiryar da ni wala akhafu ma tushrikuna bi ni bana jin tsoron waɗannan gumakan da kuke wa shirka da kuke cewa wai ina zagin gumaka za su tsine mini za su daidaita ni za su lalata min zuriya da makamantan shi kasa haka ake cewa yanzu a ce kana zagin ɗan dariƙa mai sunan su ma shehunai ko to wallahi zaka tsiyace zaka shiga bala'i duke ka za ta lalace ƴaƴanka za su daidaice saboda wani suka yi fushi duk zaka samu matsala ka gani shine sai ka ce musu wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'a sai in Allah ubangiji na ya so wani abu ya same ni to da ya samu na wasi rabbi kullu shay'in ilma ubangiji na Allah ya ya sha makance komai da ilimin sa afala tatazakkaruna ku ba za ku gane wannan ba ku da hankali wa kaifa akhafu ma ashraktum yace to yaya ma za a yi ni na annabin Allah shugaban annabawa shugaban tauhidin duniya kama na annabi Ibrahim ya za a yi na ji tsoron ma ashraktum abinda kuke shirka da shi wala takhafuna annakum ashraktum billahi ku kuma ba ku jin tsoron shirka da kuke wa Allah ma lam yunzil bihi alaikum sultana shirkar da Allah bai ba ku hujja akai ba fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamuna tsakanin ni da ku waye fi cancantan ya zama baya cikin tsoro yana cikin aminci waye fi cancanta wannan malamai suka ce wannan af'ala ta ahqqu din nan ba ta aiki a babin af'alu tafdil wanda take nuna cewa abu kaza da abu kaza sun hada a wata siffa amma ɗaya ya ɗauri a kan ɗaya shi ne af'alar tafdil ko ismu tafdil ya zo a cikin alkur'ani birjik akwai wanda yake ala babihi da yake nuna falala an yi musharaka da kuma ɗarawa a ɗayan akwai kuma wanda baya nuna haka kwata-kwata mu kiyaye almisali da Allah yake cewa wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin ko kuma ana ana aktharu minka malan yes wa azzu nafara ana aksaru min kamalan kaga yana nufin ni da kai duka muna da dukiya amma na fika wa azzu nafaran ni da kai duka muna da izza amma na fika izza to wannan af'ala ce fi babiha af'ala ce a cikin babinta haka a tastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair za ku canza abincin da yafi falala da wanda yake ƙasa adna da khair dukan su af'al tafdil kuma akwai wannan zarcece ne a ciki amma ka dauki misali hakan ka dauki manan sakh min ayati aw nunsiha na'ati bi khairin minha bi khairin minha to wannan khairun din tana ishara akan da aya al-mansukha da an-nasikha fi kulli minhumma khair lakinna an-nasikha tazidu ala al-mansukhati fil khair wannan ma af'al tafdil ne fi babi so amma akwai waɗanda suke zuwa kamar fadin Allah da yake cewa a cikin kissa annabi mai yan luwadin nan me sunan shi ma annabi lutu ko haula ibanati hunna afdalu lakum wadan atharu yes hunna atharu lakum jazakumullahu khairan haula ibanati hunna atharu lakum kaga yanda yazo a cikin labarin da fassara da malamai suke da hadisan cewa yana musu ne tayin sa aure ƴaƴan shi mana su suka fi musu tsarki fiye da yin luwadi to wannan baya ishara akan cewa a cikin luwadi akwai wani koda 1% na tsarki babu mun gane da haka wannan afdal laysa bi babiha ba ta nuna mufadala tana daga cikin ire-irenta inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam ghayr alquran hal yahdi lillati hiya qawima la mun gane akwai irin su suna nan da yawa jama'a akwai akwai bahasi musamman da wani malami wani professor mutumin kasar Palestine yayi akan abin nan sunan littafin kenan afdalu af'alu tafdil fil qur'an risala ce haka da yayi karama hakan ka dauki misali huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah shi yake fara halitta kuma ya dawo da ita kuma dawo da halitta abu ne mafi sauki a gunshi kamar ka ce sauran ma masu sauki ne ba su kai wannan sauki ba a'a dukan su mafiya sauki ne a gurin shi ina fata mun gane to haka irin wannan da yace fa ayyul fariqaini ahqqu bil am to malamai suka kokarin fassara da cewa abinda ake nufi yana musu mudara ne da irin zancen su su da suke ganin cewa abinda yake yi da wanda suke yi akwai wajihi na muqarana kuma a irin zaton su na kafirai nasu yafi falala to shine sai juya musu wannan zancen wato ya musu kaman taslim dadali kenan in ma kuna tsammanin da abinda nake da naku akwai falala a cikin kowanne amma naku yafi kuma naku suka fi cancantan a tsorace su saboda za su iya cutar da ni to ku san ba haka bane in ma har akwai wannan to ni na fi ku zama cikin aminci ni da nake bin shari'a Allah ku kuma kun fi ni zama cikin fitina da bala'i ku da kuke bin kafirai kuke bin ainihin abin shirka wallahu alam wannan dai maganganu da malamai suke a cikin ainihin babukan su na ainihin kokarin tantance ma'anonin wasu ire-iren waɗannan lafuzza da suke a cikin alkur'ani mai girma ga sunan burjik allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin waɗanda suka yi imani kuma ba su cakuɗa imaninsu da zulmin az-zulm anan shine shirka kamar yadda hadisi ya bayyana ko kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wa sahabbai wannan ainihin wuri cewa wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ay bi shirkin dan az-zulm asluhu fi kalam al-arab shine sanya abu ba a wurin zaman shi ba shine a sanya abu ba a wurin zaman shi ba shi sa ake cewa kar magana man shabaha abahu fama zalam wanda ya kama da uban shi to bai sanya kamantakekeniya a inda bata dace ba dama kama da uba abu ne da ya dace ba za a fara zargin kwarto ko wani abu ba abin da za a zargan ya kama da uban shi ko to qur'ani ya zo da lafazin zulmu da ire-iren ma'anoni daban-daban waɗanda suke akwai abin da zai zo da ma'anan nuqsani kaman kaman a kiyama da za a ce la zulmal yawm ai la yunqasu li ahadin aikin shi wama zalamuna walakin kanu anfusahum ai wama naqasuna basu tauye mana komai ba inji Allah so ire-iren wannan yakan zo da dama amma dai anan ma'anar shi ashirku kamar da ainihin shi da kanshi manzo Allah ya fasara ulaika lahumul amn waɗannan sune suke cikin aminci wa hum muhtaduna sune amintattu sune shiryayyu amin wa tilka hujjatuna wannan bayanin da annabi ibrahimu yayi ya kore waɗannan kafiran Allah ya ce hujjar mu ce atinaha ibrahima ala qaumi mun baiwa ibrahimu ita ya gainihin yi galaba akan mutanen shi narfa'u darajatin man nasha'u inna zalik inna rabbaka hakimun alim musa Allah mu muke daga darajar wanda muka ga dama da aka muka daga darajar annabi Ibrahim akan dukkanin mutane daga cikin mutanen zamanin shi da ma na bayan shi muka sanya annabta a cikin zuriyarsa narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka lalle Allah ubangijinka hakimun alimun Allah ubangijinka mai hikima ne kuma masani sai malam yace lokaci ya kare to shikenan bari mu tsaya nan sai mun zo sai mu tashi inda yake cewa fa inna haula'il mushrikina to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah lura da cewa littafin nan jama'a